Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba da nan da hudu da watan shaka hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu kalandar nasara kuma kamar ashirin da ɗaya da watan goma dubu biyu da ashirin kamar da aka saba muna karatu wannan littafi mai albarka na hukumar mawdu da akamil mawdu na babban malami ibnu qayyim al-jawziyya Allah maɗaukin sarki ya mashi rahama wannan kuma shi ne darasi na ashirin da uku muna cikin fasali na goma sha ɗaya inda yake ambatan cin bashi don yin hakika da kuma hikimar da ke cikin yin ita hakikar da kuma fa'idodi da akan samu yin hanyi ta wannan hakika muna fatan da mutum sarki ya karba mana ya sanya wannan abu cikin mizanin kyawun ayyukanmu kuma ya karfafi iyaye ga yin wannan ibada mai muhimmanci muna ta'aziyar rashi da aka yi tabbata magirganin da suke a wani mahaifiyar su yadda musa yadda musa inda suke rayu da nazari yanzu bayan magirgar nan muna fatan da mutum sarki ya ji ɗan ta ya sa ta huta ya sanya aljanna ke makoma Allah kuma shi ya ƙara hakuri. za mu tashi ne kisa wa tsakanin sayyidin shufa'ani wannan maganar tana da ta'alluki da maganganun baya bayan koro bayanai da fahimta ta manyan magabata irin samu na hamdan da sauransu kan cewa ma'anar ko da sun fa'idar hakika shine za ta hana yaron ya zama murtahan wanda ba zai yi amfani da yin ceto ga mahaifan shi ba a ranar alkiyama to wannan fahimtar cewa imam ibn al-qayyim yake ga kamar an tsuke abin a dakarar da ba a nan ya kamata a tsuke ba sai yake ga ma'anar ma ba haka ake nufi ba to shine yake kawo cewa waccan magana kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi wannan kalmar ta murtahan ba ana nufin wanda za a hana shi ya ci iyayen shi bane to shi ne mara ke koro mana fahimtar shi a kan haka mun dan koma baya kaɗan ya kawo ayoyi na irin ababe da za su faru a ranar alfiyama wata rana ce da ke cike da tsorace-tsorace kuma ba za a karfi ceton da wani zai nema ba wani zai ce na neman ceton wani ya kubutar da shi ko kaza ko kaza za a ci karfa daga gare shi ya kawo ayoyi game da haka har yake cewa fa idan hu subhanahu wa ta'ala fi shafa'ati mawqufun ala amal al-mashku'i lahu min tawhidihi wa ikhlasihi wa min ash-shafi'i min qurbihi 'inda Allah shi izinin da Allah madaukakin sarki zai bayar da ceton wani wannan izinin yana tsayawa ne a kan aikin da shi wanda za a ce ta wani shi wurin kai yana ga shi ya kamata a zo a fara kallo tukuna da aka ce duk uban da ya wa ɗan shi aƙiƙa to yaron zai cece shi a ranar lahira saboda yaron ya zama raiwa murta an fi ka da shi aƙiƙa to sai yake da kamar an saki abun an yi itilaƙin shi a inda ya kamata a kayyade idan kuma bai zama cikin hakalin ka ce ta ba yanzu ita hakikar za ta iya ba da damar a zo a cece shi ya ce a sai kuma an kalli wani aiki shi wanda za a ceton yayi na daga tauhidi da ikhlasi yana da tauhidi sannan ibadun da ya rike ya yi rike ibadu ne don Allah amma umiru illa bi ya'budullaha mukhlisina da kuɗi. ya rike yin haka sannan wa min shafi'i shi kuma za a kalli wanda zai ke ba min qurbihi inda Allah na da irin kusancin da yake da shi a wajen Allah yana da matsayi wanda ya kusanci ma a bashi ceton ko ko mujarradin mahaifi ya yanka masa hakika cikin yanzu yana da ya samu damar ce a to kenan yanzu aikin wani ya zama shi kuma shine mai cin gajiyar ma aikin fiye da ma wanda ya yanka hakika ina fatar an gane duk wannan su ne da fahimtar shi يتي ومنزلة مستمتعه ليست ليست مستحقة لقرابة ولا بلوة ولا قوة مسيدة مسلمة كي لشي wanda ya cancanci a ban saito ba matsayi ba ne da ya dogara ko ya genu ko ya sayu a kan kusanci a ce to wane zo ka ceci wane saboda kuna da zumunci abin ya wuce haka ko kuma wane zo ka ceci wane saboda shi ne danka ko wane zo ka ceci wane saboda shi ne mahaifinka duk wannan ba su za a kalla ba to sai zai karkata wajen hadisai kuma don kara kokarin ba da kariya cikin fahimtar shi da kuma kada fito da bayanin fili inda nan ne za mu tashi wakar kada sayyidu shufa'a shugaban masu ceto ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu ceto da yan wannan al'ummar da ma wasu da ba mu ba dukka za a ci gajiya da kuma a ci riba ta wannan ce wa aujahu min indallahi kuma wanda kowa daraja a wajen Allah kima da daraja babu wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah to amma tare da haka yace li ammi ya ce wa babban shi wa ammatihi ya ce wa babbar shi gubban shi wa bunatihi da yarshi ya kira ɗan uwan shi iya ɗan uwan mahaifin shi kenan da su abu talib din suna cikin wanda ya kira wanda shi kusan malam ke ne fito da hadisin na a cikin bukari sannan ya kira guggon shi wacce a cikin hadisin ita ce safiya sannan ya kira yar shi wacce ita ce fatimatu bintu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dukkan su ya kira su ce la ughni ankum min allahi shay'a ba zan iya wadatar muku da ku da komai ba me yake nufin ba zai iya wadatar da su da komai ba idan ba su ga Allah ba kaga akwai zumunci akwai ubuwa a tsakani dan ita Fatima annabi mahaifinta ne akwai ubuwa ita Fatima ita ya ce a wajen annabi shi kuma annabi Fatima ta ce a wajen kaga ga karaba ga ubuwa ga bunuwa amma annabi shi ake so a gefe ce ba zan amfana muku da komai ba idan ba mutuncin nan kuka zo muka yi sau da kafa ba ku sai yake mai dukkan sai ke da ta sauƙaƙe abin da yake ya ke kuɗin haka ba daga ya yanka masa hakika sai cincinci waɗannan ababe kuma wannan yanka hakikar ai karaba ko ubuwar ta kawo da da bunuwar ma to shi ne yake cewa wa fi riwaya a wata riwaya na in kula kun min Allah shay'a ban yi ba zan iya mallaka ban iya ba zan mallaka zan iya mallakar komai game da su ba kenan ba wani ba wata rawa da zai iya takawa ta wajen kubutar da su matukar ba musulunci nan kuka rike ba matukar ba addinin nan kuka bi sau da kafa ba wannan hadisi da imam bukhari da imam muslim da imam nasa'i da imam turmidi dukkanin sun fitar da wannan hadisi ta hanyar sunna bi hurairah da shirkai wa kana fi shafa'atihi al-umma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da babban ceto da zai yi wannan babban ceto ya hada da kowa da kowa game da wannan ceton hadisin da nan a bukari shi ma annabi yake cewa lam ma yabki mala yake lokacin da annabi zai so ya yi sujada baina yadai rabbi wa yadfa a gaban ubangiji ya nemi ceto annabi bai san halin da ake ciki ba da yake sanar da cikin hadisin ceto na sirna bi hurairah al'amura sun kai al'amura an nemi ceto don annabi adam an nemi wajen annabi nuhu gudan annabi ibrahim duk an sun ce ba za su iya ba an je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an nemi ceto ya ce ana laha ana laha ya zo ya nema har kafin ya nemi ma a yi a baki ceton a yi lissadin a tantance wanda suka rabauta Allah ya sa muna ci wuce aljanna don wuta su tafi wuta to sai ya faɗi ya yi sujada yake lokacin da ya zo ya yi sujadan nan ya nemi ceto annabi yake za a ce in nemi in nema mai nake so annabi zai nemi ceto na cewa al'umma ta al'umma ta yace fa yuhadda fa yuhaddu li hadda a lokacin sai Allah ya kayyade mani wani adadi wani adadi daga cikin mutane na fa udkhiluhumul janna sai in shigar da su aljanna mana sai su samu sai su shiga aljanna ga wannan ceto kaga ba su ka ba me hujjar ibn al-qayyim da wannan hadisi hujjar ta nan ita ce idan ka ce daga yankan da mahaifi yayi wa danki na hakika shikenan yaron zai ceci mahaifi ke shiga aljanna sai dan yanzu shi kuma mahaifin ba shi a cikin wadanda za a yi kayyace wa annabi cewa cikin mutanen ka ke liyan ɗari misali mun ba ka ceton biliyan goma ne kawai misali to idan mahaifin ba ta cikin biliyan goma ya layi har ke yanzu ka zo ka ce daga yankan ya shiga bayan kuma bai shiga ba yake ka faɗaɗa abin da yake tsokanci da yake gaba haka ya kamata a ce ba hadisin ya yi da inganci za mu ci abin da yake fahimta da hadisin to idan annabi ya ce to sai a kayyade mai wani adadi ya kai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an baka ceton adadi kaza waɗannan adadin an baka ceton su su je su shiga aljanna fa shafa'atuhu fi haqqin mahdudin sai gudun kai ne yake cewa yanzu ka take nan ceton da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi sai yi shi ne a cikin wani adadi kan ya gaji ya kudu kuma lahu su da haɗa hulau da Allah madaukakin sarki zai kayyade wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan adadi la yujawizuhum shafa'atu ke kai ki ba zai tsallake waɗannan mutane ba iyakar su zai ceta saboda wala ya kauni kalima da ta ba akwai sharuɗa akwai ƙa'idodi sai an cike su in aka saki abin mutlaka na kai kai itilafin shi to zai zama wadancan ka'idodin kamar ma ba su kenan har wanda bai cancanta ba zai iya zuwa ya shiga amma idan ka kayyade da ka'ida kaza da doka kaza da sharadi kaza to sai ka ga ka takaita adadin waɗanda ake tsammanin su amfana kuma su ne za su su amfana haka yake nufi yake cewa kuma ainihin yukata to ma da yake cewa yanzu in kika da waɗannan ayoyi da hadisi ta ina ne aka samu a ce innal walada yadfa'u liwalidihi duk wani da zai yi ceto ga mahaifi fa idza lam yakuffa an uhudta an shafa'ati lahu amma idan uban bai yanka ma dan hakika ba shi ke nan yanzu sai a kange dan daga ceton mahaifi idan kamar ita hakikar ba za ta iya hana a yi wancan ceton ba ko ba za ta iya sawa a yi ba hausar ke na a gwaru ba za ka iya sawa a yi ba don ba ita kaɗai ba akwai ashafa'atul usma akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan ba za ta iya hana a ba za ta iya hana a yi ba saboda akwai ashafa'atul usma shi da shi wanda bai yanka wa san shi aƙiƙar ba ya tinta suke jan kuma ta wata fuska haka ke nan bai aƙiƙar ba kuma zai iya shiga zai iya yiwa kuma mahaifin ya yanka wa ɗan aƙiƙa amma bai cancanta ya gacce son ba saboda ko dai wanda zai cece shi bai cika sharadi ba ko kuma shi da za a cika bai cika sharadi ba sai zama na ita hakikar sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana da matukar muhimmanci za mu ji fahimtar ibnu al-qayyim amma ba za ba ita kadai wacce za ta iya sa dan ya cece mahaifin sannan ba za ta iya hanawa ba haka yake so ya abin da ka sai kinta sun take na aka samu cewa da zai ceci mahaifin shi don kuma bai yanka ba shi dabbar hakika ba za a canje shi daga ceton mahaifin na shi ya ce yi ku zama an nafi hali la'abdi da kafi a wala yi tsari ba za a ce da mai yadda ba wani gairi shi inda kun wata domin ai ba zai yiwu a fito a ce da mai yadda ba wani gairi da kin mutumin da zai ceci wani shi ba inna kun murta'an ya koma kan wancan hadisin ne kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi kowane yaro abin haihuwa namiji ko mace yana abin jinginarwa har sai an yanka mata hakika fahimtar rahama da nuna hanfal Allah ki miki rahama yake cewa ba zai ce ki mahaifin ba wanda ita ce fahimtar da malam yake ga ba a zo kanta ba tukuna ko kuma ba haka ya kamata a fassara ba kuma wannan zaka fahimci kenan tsari da karantarwa da ilimi na addini sai dai kai iya abin da za ka iya duk ka zama iya abin da za ka iya wanda ake riki da kai kusa da kai ba sai zai fahimta abin da kai ba za ka iya fahimta ba ko duk ka zama abin da za ka rubuta abin da za ka rubuta ka rubutan ka wuce ka bashi kuma wani daga baya zai yi nasari tarbiyya karantar za ta addini in yana da tarbiyya kuma ba laifi ba ne kai a wurin ka ma haka kake so ba ra'ayi ba ne na duniyanci da za a ce in ka faɗa ba wani zai taka ko wani zai ci gyara wani zai ce zan daga baya ya ci gyara kuma da duk wanda ya riga ya ɗauki alƙalami ya haɗa kalma da kalma kalma da kalma har ya tada littafi ya wallafa to yanzu ya fito da kai shi ke ce ku auna kuma ka san aka zo auna wannan akwai yiwuwar mudun wani wurin ba zai fita ba buhun ba zai mai da kiyoyin shi ba nauyin ba zai mai da kilo kilo da aka san yana da shi ba wannan kuma da ba ya mamaki ba shi ma ya san za a rina an sa shi zan mahaukaci yanki hausawa to da ka dai ibn qayyim ya zo yanzu daga baya baya ya ɗauki fahimta ta wadancan magabata yana kokarin cewa abin da gyara ba abin cin mutunci ba ne balla za su taso albarka za su samu shi da kuma ne ke tato a nan kaga yanzu ba za ka zo ka ce duk wanda zai ce duk wani shi ka ce mai murta Allah kaga wanda ya mutuwar jihadi wanda ya zo ka ce mashi al maqtulu fil fil jihadi fi sabilillah murtahan an shafa'ati ahli sai ce wanda ya mutuwar shahada za a hana shi ceton wasu daga cikin waɗanda zai ke ta sai kawo wani dalili a sa yace kaga ba za ka faɗa haka ba yace walakin tabtu ma yadullu ala zalika kuma ma a lafazin ma da yace ni ba ban ga ma a lafazin wannan hadisin duk shi ka mana wannan fahimtar ba amma yake ta shi ba a lafazin fa bai gama abin da ke nuni ga haka ba cewa idan aka yi hoton uba mai ma yaro an kika ba yaron ba zai cece ki ba yace shi hatta a lafazin ma shi da fahimta haka ba ya dai shi magabata sun fahimta haka ne shi yasa shi ma ya rubuta sai zan zo wurin da zai faɗa me ya fahimta yace shi bai fahimta haka ba a cikin lafazin wallahu subhanahu wa ta'ala yukhbiru an irtihan al-'abd bi kaffihi sai dai shi Allah madaukakin sarki ai yana ba da labari ne ga jinginar da bawa ga aiki nan ce jinginarwa nan ga aiki ga hana bawa samun tsallakewa da cin nasara a lahira shi Allah yana rataya da rakin samun nasara da rakin samun ceto da rakin samun aljanna a lahira ne da tasiriki da aikin mutum amma la bai rataya abin ga wani ba kama kare ta ala kullu nafsin bima kasabat rahina ko wace rai da abin da ta aikata abin da kika rawaci ko wani rai za a dingina shi a aiki in aikin shi yayi kyau sai aikin ya sako shi sai zo sai shiga aljanna idan aikin shi bai kyau ba sai aikin ya kananna shi sai wurga shi wuta to kaga yadda ake kullu insanin murda abin da kafi ya amali da fi'ilihi wa ibadati in musulmi ne nagari shi kenan ya ga in kafiri ne shi kenan ya kaɗe mummunan aikin shi zai daure shi yace wa kare ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce ulaika alladhina hum musilu bima kasabu waɗannan su ne waɗanda aka tsare su man ce ubsiru waɗanda aka mayar da su hali na mugui man ce ya yi mugui shi ne halin ba baka ce kunni to kula ikan labi na ubsiru waɗannan su ne waɗanda aka sa suka yi tsit ya ma kasabu saboda abin da suka aikata ana ta ba ta tikiti na ce wane an cece ka wane an cece ka kai ma wane zo ka karba an cece ka wane zo ka wuce an cece ka sai ka wasu mutane a cikin matan sun shiga ba a farka ce kunni shi ne ko mun ce sun yi ko me yasa su ba za a kira su a ce su zo a cece su ba dan ba su ma ƴaƴansu hakika ba abin da yake a a saboda aikin su zai kyau ba kuma zai wuya a cikin su a ce ba dukkan su ba su ma yan hakika ba ne kila wani ƴaƴan shi a sirri ya yanka amma kuma ba ku kila saboda ne aikin shi ba kyau wannan ma dalili ne da malami ke kawo da ka fal murtahan huwa al mahdus malami ke cewa shi a fahimtar al murtahan wanda aka jingina huwa al mahdus shi ne wanda aka tsare daga shiga aljanna duk wanda aka tsare daga shiga aljanna shi ne murtahan kullu nafsin bima kasabat rahina ay kullu insanin murtahanun bi amalihi إذن كل إنسان محبوس عن دخول الجنة إلا إذا صح عمله wannan ke wannan shi ne maliki so a gani kenan aka ce al-gulamu muta'an to al-gulamu ma'abusun fi nafsi la ma'abusun walid ba an san mahaifi shi bane zai zai yi tare fito da bayanin karara yace in ma da ke ilimi ko dai mutum ya zama an tsare shi saboda wani aiki da ya yi au bi ilimin gairi ko kuma saboda aikin da wani ya yi mashi to nan ko me yake ne in dai har ta kenan za ka yi ta ba ai mashi martani ai ta to amma da in dai ka yarda cewa wani aikin wani zai iya tasiri ga wani ya hana ya shiga aljanna ko a tsare shi ba ya kamata kenan mafhumul mukhalafa ka amince da cewa kyakkyawan aikin wani kamar yankan aƙida zai iya tasiri kuma ga wani ya ceci wani sai kai dagiwa kai ke nufi ba inda na kai wannan to umar sai ce maka ba kai ke nufi ba abin da yake nufi da burjahan ko irtihana nan shine shi kar mutum a karan kanshi a tsare shi a hana shi ya ci gajiyar wasu ababe da ya kamata ya ci gajiyar kamar yadda ce da kira aka tsara mutum aka hana ya kira ga aljanna ya ga ce me yasa ka tsare sai aikin shi ne bai kyau ba to ai yaro ma ana tsare yaro za iya daga aiwuwar shi shikenan sai baban ke ki mata hakika abin da yake nufi a nan sai a tsara yara in aka tsara yaran shi ne madadin shekaru su nisanci yara sai shekaru sai su ɗauki renon yara tun yana jinjiri shekarun jinjiri to kaga yanzu ke na da sai ke nufi yanzu yaron ne ya sa shekaru suka ɗauki renon saboda baban shi bai yanka mata aƙida ba kenan za a ke tsara mutum daga cin nasara in ma da ke ilimin ko dai daga ayyukan da ya yi musamman bayan ya balaga aure ke ilimin gairi ko kuma daga aikin wani kamar uba ya gima dan shi hakika to da ka uba na gima dan shi hakika to ibnu amr suka ce in an je lahira yaron ba zai ce ba ku ko ibnu qayyim ce madan kun yi nisa tun a nan duniya sai ke farawa shi yara ke danu za su karbi renon shi duk tarbiyyar da za su bai ke danu rabbe ya girma za yi shedanin matashi shedanin mai gida shedanin uba shaitanin shugaba Allah ya kaddaro wa al'umma wa rabon wahala idan ya yanka mutane kazar wahala ko suka yanka mutane kazar wahala sai sun tishe ta a ce irin wannan da ba a yi hakika ba ya zama shugaba haka yadda demokradiyya za a kyauta ta sai da mutum wanda ya ciyo takara a koma baya sun zamanin sardauna an yanka mai hakika na ka fahimci irin kajugurin nan kuma yake yanka maki disqualify sai ba in ta'a ba sai ya yi adam renin ke gaci in yi zoce lanci kawai zai ta muku in kun ce wannan aikin Allah ne kai no no no ba yanzu ba ba yanzu ba sai kun ta ce lanci kuma kaga yanzu sai ka ce in jiri ya kama da mutum wasu dai kamar ba a yi masu ba amma tun da ba hujja ba a bincika ba kaga sai mu ce bakin mu da goro ba mu faɗa ba inda ba mu da tabbas mu a wurin mu an ba kowa tun musulmi an mai amma dai aikin wani na nuna kamar ba a yi mashi ba wa aikin wasu na nuna kaman ba a yi masu ba Allah ya kiyaye to shi yake nufi aure fi ilimin gairi wa amma man lam yashfa bi gairi amma wanda bai iya ceton wani shi ba bala yusalu da umur sahan shi ba za a ce masa murtahan ba an je lahira sai aka ce ɗa bai ceci mahaifin shi ba ai kaga ‘ya'ya suna ceton mahaifinsu, mahaifin ‘ya'ya kuma suna cin gajiyar ceton mahaifinsu, wanda bi na amonu wata ba a tuhum zurriyatuhum bi imanin alhassana bihim zurriyatuhum wa ma alasnahum min amalihim min shay kullu menene kullu nafsin bima kasabat kullu mri'in bima kasaba rahim kai kowane rai an jinginar da to shi kenan za ka da shafa fi uba ya yi aiki uba yana buƙatar wanda zai cece shi ya tsallaka ya shiga aljanna sai aka hana ɗan ya cece shi ko dai saboda uban bai cika sharaɗin a cece shi ba ko kuma saboda ɗan ya samu izini daga Allah ya cece uban ba zai iya zama duka yin su a lokaci guda to a daidai lokacin shi wannan ɗan da Allah ya hana ya ce kiba bai ba za ka ce mashi moran ta hannun ba abin da yake nufi da wannan maganar yana martani da cewa da suka fassara kowane abin haihuwa abin murta hannun da a fi tafi abin tsarewa ne daga hana ya ce iyayen da ke fassara ba ta yi ba saboda in ka kalla shi da uban da ba a ce ta ba da ɗan da aka hana ya ce su uban wane ne murta hannun uban ne murtahal shi haka yake so a fahimta murtahal ana ne ma'ana mahabu da ya yi aikin Allah ya bi kaza ya bi kaza amma bai ba uban shi bai miki akida ba ya shiga da janna uban bai cika karatun zai yi ce shi ba duk da yana so sai zuwa aka hana shi da nema uban ko da uban da haka uban ne ma'abu idan uban ya zama shi ne ma'abu a wannan larabci to kuma shi ne murtahan a wancan hadisi suna ka yanzu in ka zo ka ce kowane ɗa murtahan to kana nufin an je lahira kenan dan ne ba za a shigar aljanna ba saboda baban shi bai maki hakika ba in kuma kuskure ka faɗa haka ana buƙatar dalili har zo burhana ku sun sun sare ki ba ka da kuma dalili dan kawai uwa bai maki hakika ba sai yaro ya je lahira mutum ya je da ibada da komai Allah ce gobe ba za ka shiga aljanna ba menene dalili ba ban ka bai maki hakika ba ina ko a garin kaba kaba ba ne fa wannan magana da haka kenan kullu gulamin murtahanun a dawo duniya ba sai an je lahira ba kullu gulamin mahabusun bi shaytani bi hakikati kowane da zai dawo karkashin renon shaitan har sai baban shi ya yanka mata hakika kuma wannan fatawar ba mata ji zafi kenan ko duk da wancan ma da asara a ce mu sai je lahira kiri kiri dan ke ita ce saboda bai yanka hakika ba nan kuma ka yi yaro sai kai wahala kai ka kai ka komo amma ne da mashi tsari musibatu fi nafsihi wa musibatun alayka wa musibatun ala al-umma jama'a haka da matsalar kenan yace fal murtahan yake cewa wa ma man lam yakfa li ghairihi fala yuqal lahu murtahan ala al-itlaq bal al-murtahan huwa al-mahbus an amrin kana bi sadad ghayrihi wa usulihi shi wanda aka jinginar murtahan kenan to shine wanda aka tsare an amrin game da cin gajiyar wani al'amari kana bi sadadihi wanda ya tattaci ya ci gajiyar shi a wannan lokacin da na yi nihi wa husuri saboda samuwar abu ko saboda tabbatuwar abu ya ce wala yalzam ba zai zama tilas ba min zalika game da haka an ya kuna da sababin minhu ya zama da sababi ne daga gare shi ya ce jinjiri da aka ce murta'an abin da ake nufi mahabusun an amrin za a tsare shi daga cin gajiyar wani muhimmin al'amari to shi ne yake cewa ka ga yanzu jinjiri ne daga haihuwa shi abe da laifi kullu mawludin yulad ala al-fitra hadisin bukhari da muslim ko riwayar hadisin sai na bi hurairah wanda bukhari muslim suka fitar kaga shi ya tsarkakakke ne bai da matsala kamar ne yasa aka hana shi cin gajiyar shekaru masu tsarki irin waɗannan ya ce ba zai ba za ka ce dole wai yaron ne ya sabbaba laifin ba shi ne ce falayi wala yalzamu min zalika an yakuna bi sababin min ba zai yi muka ce ai saboda wani aiki ne da yaron ya yi shi yasa aka ɗauki yaron aka mika renon shi da ke da ya ga ce to wani laifi yaron ya yi ba abin da za ka iya faɗi ba ma laifin na waye laifin na baban shi ne kaga wancan hadisi yana nan akan gidan shi bal ya'khudhu zalika taratan li fi'lihi sai dai za ki tsara mutum daga cin gajiyar wata fa'ida saboda wani aiki da ya yi wa taratin da fi'ili gairi wani lokaci kuma saboda aikin wani kaga jinjiri da fi'ili gairi ba da shi kuma galiban da fi'ili mutum ne lahira aka tattara shi za ta fi'ili shi wuta sai da dalili zai ce wane da wane da wane suka same dai ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين kan gararru za cewa abin nan rudabbin majiya jahilai za cewa kan gararrun malaman da suka yaudare su laula an tubbaikin ku da kulla mumini wallahi da kun mun zama mumini kaga suna kokarin su tsora ma waɗansu da suka halaka su laifi kenan ya Allah duk saba maka da muka yi la bi fi'lina wa la bi af'alina bal bi af'ali ghayrina su kuma fal ladina takbaru bil ladina tuli'u anahnu sadannakum 'ala al-huda ba'da in ja'akum mu muka hana ku bi shari'ar bayan ta zo muku dama can ku mujrimai ne kan gararru a ƙarshe dai duk za a karkata su a tafi da su wuta kaga kenan wannan na nufin laifin su ne yasa suka tafi wuta tare da cewa akwai tasirin wasu amma kuma amsar da waɗannan miyagun malaman suka bar a na hannu sadanna kuma ana da huda mu muka ce dole sai kun duka ta suna da gaskiya ka canza gari mana in ka daina sheke ciyar da kai ko ma kana da sheke ciyar da kai hututu ne kawai kana canza shi Allah zai canza maka wani hututu to shine yake cewa وقد جاء الله سبحانه وتعالى نسيكة عن الولد haka ne yasa an kowa ko wa kad jaa Allah subhanahu wa ta'ala hakika an alwalad Allah madaukakin sarki ya zo da yanka dabbar hakika ga yaro yau da alani na rasa da ga Muhammad ya fito sosai ba wa kad jaa Allah nasikata wanda mai hakikin ma shi ma da alani yasa Wakar da da lamun da sika ta ta madaukin sarki ya sanya hakika da za a yanka wa yaro sababan da fasse rihanihi min al-shaytan alladhi ya'laqu bihi min hini khurujihi ila dunya Allah madaukin sarki ya sanya hakika ne ta zama sababi mada ya koma yana faɗa mana hikimar yankan hakika Allah ya sanya hakika ne ta zama sababi da fasse rihanihi dan ta zama sababi ga kwanta da baibayi min al-shaytan da ke dan ke wa jinjiri alladhi ya'laqu bihi da bai bayin da ke nada yawo min hina khurujihi ila dunya tun daga lokacin da yaro ya fito duniya wa sa'ana fi khasiratihi kuma ya suka a kubin shi yaro da faduwa ke dan zai zo ya samu kubin shi nan ya su ya taka da dan yada yaro ne ya ihu wannan hadisi ne da ya tabbata yana na cikin sahih bukhari lambar hadisi dubu uku da ɗari hudu da talatin da ɗaya babu kawai lillahi ta'ala wasu fil kitabi maryama annabi isa shi ba yi wannan zungurar ba to yaro na fitowa yaro na zuwa zai faru duniya ke lamuna nan sun baza koma suna lashe baki suna tare in an yanka hakika sun yanke kauna naman shi da shi ba ta so wannan yaro ko mun dauke shi irin daukar da annabi ya fir'auna yawa annabi musa ne na ga wa fa'alta fa'alata takan da fi fa'alta wanda min al-kafirina da aikin da kai kana cikin karar an ga su kafiri ne mu to ke dan ma dai kiwon dan kuciya ne haka wanda yake cewa ko kiwon dan kuciya ayi ka katai kai kare ne shi kai kare ne da ba kun kuke ba gashi da ce yin kwari shi ne ka hango shi dan sama na fi karfin ka to ke dan zai ce kai an ma yaron na hakika ke da ku ja da yaron nan in ma mun dauke kiwon dan kuciya zani bai da amfani ba mu da rabo a jikin shi yace fa kanat al aqiqa dan haka sai aqiqa ta zama fila'an fansa ce wa taqaddusan lahu kuma sababi ne da ke kubutar da yaro min hafsi shaytani lahu daga tsare wanda ke dan sai maki wa saddihi da kurkun ce shi da zai sai daure shi a kurkukun shi akari cikin ayyukan akiyadin shi ayyukan banza na shi bal huwa kazzabun akir ayyuka na banza wa man'ihi lahu min sa'ihi fi masalih akhiratihi da kuma ana shi kaiwa da komowa don ayyukan amfanin lahirar shi allafi ilaiha ma'alu wacce wannan lahira don ita ma aka halitta kuma ita ce makomar ki ma da yana ce mana anan duka wani su ne fa'ilolin hakika in aka yi ma yaro hakika shi kenan zai kubuta daga shedan tsarin shedan kenan zai kubuta daga kurkukun shedan zai kubuta daga zigi shedan da aikata ayyukan ajiya wa man'ihi min sa'i kuma zai kubuta daga hanawar da ke danke wa mutane daga nagartattun ayyukan da za su amfani da alagira wacce ita ce makomari abin da mana sun yana cewa gidan ita ga mutum ya tukuma aikin ajiya akwai yiwuwar a maki hakika ba ko kuma an maki hakika amma tun asali tun a ciki an rubuta wata kiyar dinna ita aka yi ne cikin da kai ta aikin yan wuta amma in dai ko ba rubuto maki ba to da nan bai maki hakika ba kaga da yana da gwamnati mai kishi da kishin kasa duk uban da bai abin nan da dan shi hakika ba sai gwamnati ta kula da yara kasashen da suka ci gaba da suna buɗe makarantu musamman na masu hazaƙa da kuma makarantun kangararru dole da baki ɗaure kai makarantun kangararru sai an gwada an gabe kangare ba sai a dawo a ci gaba da samun shi ido da yake ɗan na nan kuma ya fi kusa da yaron fiye da ita gwamnatin. Amma ka ga in ba addinin aka sa ba ba za yi haka ba. Baka annabu mahabucin da zalihin shezani da hudin sikki sai ya zama in ba a yi wa yaro hakika ba kamar an tsare shi kenan ga yankan da ke dan ne mashi da wuka allati ya hadda hadi asba'i wa awliyai wacce ke san ya tanade ta ga masoyan shi da kuma mabiyan shi a ga mabiyan shi da masoyan shi shekan ya yi alƙawari sai ya halaka waɗannan ‘ya'ya na Adamu, ƙala ara aitaka Adam da zai karramta alai, ya Allah, ka ga wannan mutumin da ka fifita a kaina, ka ɗaga darajar shi da in a farkani. Allah shi da yake cewa na rance maka ya Allah in ka dinkirta mani ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alkiyama la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila duk zurriyar na halaka su da kai kuma yake sai dai dan kada akwai ɗan kaɗan da ka kaddaro masu babban to ba ruwa na su amma mafi yawa sai na halaka su to da cikin hanyar da ke ɗan ke samun mafiya da ahtani kanna din sai na halakar ko ba ya kuma yaron jaki kafin a nan an gama da yaron ya yi wahalar banza uwa ta yi ciki a banza da kudin awon da labin aka rika ba ta karka cin kayan daji mata wuce ya yi mata amma yaron yanzu yadda ke zai ce la'akari kan na zuriyata hu to ya mafi ya halakar din ga yaro ya zo ya ce da haka a surafin jisa kaga ya ce sai ya halakar da yayan adam iya da runa min duni illa inaka wa iya da runa illa kaitanan marida la'ana kulla fa qala la astaqidanna min ibadika nasiban maqsuda sai Allah ni ka tsine mako wallahi tallahi sai na ɗiba rabona daga yayan Adamu daga cikin rabon shedan akwai uba yake mata ci hakika a wannan gudumar ai ba ta da bambanci da gudumar wacce ta so an mare guna amma da aka ce wani aka ce lahira ba zai keke ka bai ta'awa an ce in kai layya in ka karanta surat al-baqara in kai azumi in kai kallon dare sai ce bari zan kai a to ga wannan wannan in yaron ya bi shedan kai kanka ka kai sai ta ki fara koyon sata a gidansa zai fara koyo dan ya san zai wuya ya sata a gidansa yake mai ko a saudiya ne saboda na kun ba a saudiya ba radda zai fara koyon kisan kai a gidansa zai fara koyo to bari ya kashe kanin shi ya gani ya zagayo ya kashe radda zai fara kona wani gida gidansa zai fara konawa practical a nan zai faru da ya fito daga laboratorin shi ya tantu a gidansa zai fara practical kaga yanzu kai kanka kayi babba kanka jaraba abin dubu talatin ne da baka yanka ba kai can kona maka kayan dubu da dubu ko miliyoyi ba wannan kuma sojan taɓi ne ba yan na nan zuwa shi ne ma da yake cewa wa aka kama da rabbi ke dan yayi rantsuwa ga ubangiji annahu la yastafiranna zurriyata adama illa qalilan minhu sai ya tumfuke zurriyar annabi Adam daga tafarkin Allah gaba ɗayansu sai ‘yan kaɗan daga cikinsu. Fa huwa dinnar sani, da haka kullum shekan na nan a madakata lil mauludi da shi yaron da za a haifa. Min ini ya faruju ila duniya tun daga lokacin da ya fito duniya. Fa ina ya faruju lokacin da ya fito duniya ya fita ruhu a duru. Maƙiyi na gaggawar ɗaukar renoi wa ya tummuhu ilai yana ƙoƙarin jawo shi zuwa gare shi. ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أشره kuma shi na iya kokari ya gan cewa ya sanya wannan yaro cikin kulawar shi kuma karkashin fatarwar shi duk ayyukan ajjabi su ke dan zai rika amfani wa min jumlati awliyai yana daga kuma gamayyar masoya ke dan wa hizbihi a zai sanya mutumin daga cikin masoyan shi kuma yan tawagar shi fa huwa ahrasu shay'in ala hada to shi dan ma an ce a duk cikin ayyuka ya fi son wannan yana yanzu daga yanka ma yaron hakika ya girma ka ki sake makaranta to shi dan ya fi son gara ka ki yanka ma yaron hakika in ya girma ka sake makaranta dan ya san ya gama kwace da banki tun yaron bai san inda yake ba kaga kuma dai abinda mutum ya taso a ciki yana tasiri a gare shi ga wannan gudumar ita ma tana da zafi kwarai da gaske a ce amma mutum har yiwa zai tsaki gaba malai ce wa asfarul mauludi kaga kuwa mafi yawan ababen haihuwa min aqafaihi wa dunhi wallahi mafi yawa kaso ne na shekan kuma rundunin shekan ne ibn nabiy yana wannan magana karni na takwas yanzu muna karni na sha biyar sai yanzu in ya dawo me kake tsammani ne wai a lokacin su ne yake cewa ya fahimci mafi yawa jirajiran da ake haihuwa rabon shelan karni takwas wurin shekara ɗari bakwai da wani abu da suka wuce yanzu idan ya dawo ne ne a yanzu ma illa kalilan sun ma da ke kushare mai gida yake gaba ɗaya kawai rabon shelan ne amma har yanzu akwai illa kalilan can sai dai kakan ku a kalil kuma akwai kalil akwai akallu min al-qalili to wannan shine akallu min al-qalila shine zai kafa hujja ce kama kana ta'ala wa sharikum fil aqwali wal awlad ka je ke dan kai tarayya da su a dukiya kai tarayya da su a yaya wannan umarni ne aka ba shi amma ba umarni wanda aka ce an sakin mashi ragamar halarci ba shedan ya zo ya saba wa Allah madaukin sarki ta hanyar kin yin sujada Allah madaukin sarki ya tsine mai ya tsine wani ya ce to zan je in halakar da su sai Allah ya ce mai iza halaka ab na ce mai ko tafi ba man tabi'aka minhu duk wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura da kai da su din jahannama ce makomako to da ka je dan ka tafi ka shiga duniya ka fata da duk wanda za ka fatar ban da asara amma duk wanda ya yi ka rabon wuta ne ya na barin saka to saboda rahama da gata na Allah sai suka wada aiko manzanni kuma har na rusula na tattara da wannan annabi ya wuce biya rusuluna har aka zo na karshen su ga sakon shi na tsada na addini sai Allah madaukin sarki yake faɗa mana hanyoyin da shedan ke bi ya ci nasara a kan mu cikin gaggawa wata jizma nistafa'ata minhum da sauti kai gaggawar kamo duk wanda kake so ka kama daga cikin su da sautin ka alimamu shafi yace kiɗa da ka bi kana matuƙar son kiɗa ko an maka aƙida ko kuma shedan ya ci ka bayan ka girma rabon shedan ne in ka duba littafin Igasatul Lahafa na matsayi da siyasan zaman alƙayyar ya faɗa da siyasan wannan. da littafai da suke magana kan alagani waku algila'u wal musiqa to da kan kike kake kana son wace wace kana son kada kade to ke dan ya ya ka da sauki wa rajili aka ce ka kuma jaki da kafafuwa wa adlib alaihim bi qailika wa rajili ka jaki da abadan hawanka da sawun ko suka ce ka jaki ta hanyar tafiya wurare na aikin ashiya وجلت وشاركه idan ka je kai tarayya da su fil amwali wal auladi sai ka idan kana da dukiya ya shigo yayi kane kane a ciki in ka ce za a ɗiba a gina masallaci ya ce ba za a yi haka ba in ka ce za a ɗiba a yi aikin asha ya ce ya yi daidai wannan ya yi daidai shi zai rika zuga ka ya ta zuga ka ya ta zuga ka wa sharikum fil amwali wal auladi fa in an zo haihuwa ka kwace 'ya'ya an baka wannan damar shaidan da an zo haihuwa ka je ka ce kana so uban na sakaci ka ɗauke mun ban maka amma da kai da yaron yan musa uba ya haifi yan musa kenan da kuɗin shi da hidimar shi wa aiki hum bai ta masa alƙawura na ƙarya abin shi na akwai alƙawuran ƙarya in ce maka insha Allah za dai a kai damo ga hara Allah damo zai je ga harawa wa ma ya aiki hum shaytanu illa gurura idan baya mutane alƙawari komai sai alkawari na ruri inna ibadi dai sadaka alaihi sultan bayi na nazari ya kai sai ta baka da iko a kansu wa kafa bi rabbika wakila Allah ya ike zama mai kula da bayan shi nazari ayu ne da cikin sulhul isra'i to kaga wa sharikum fil amwali wal aulad wa kana wa sadaka alaihim iblisu wannan lallai iblis ya gaskata zakan shi game da mutane fa da sadaka alaihim iblisu zannahu iblis ya gaskata zarfanci ga mutane fattaba'u illa fariqan min al-mu'minin Allah ke da yawan mutane ya'yan Adam wala sun bi shayla sai wata tawaga ta mu'mine yanzu ko kace a kan tantan mu'minai mu'minai ba musulmi ba masu da musulunci kawai musuluncin fatar baki musuluncin kilenin musulunci na hakika kwana nawa ne wala yan kadan ne yan kadan ne wannan ana magana wanda suka ce su mutum ne su kansu ka zo ka samu yan laushi rariya yan laushi da ita ake gane mumini amma zaga zaga da ita ake gane musulmi a nan gaba mu zaga zaga har da tsakuwa da ta wucewa ita wucewa irin wannan abin da ake kanka da yaki shine zaga zaga to da yake da gane musulmi in ka kundine ne shine ba zai iya wuce ba kundine ne kafiri kenan amma su kananan musulmi munafukai wasu musulmai wasu fasikai duk za su wuce aka barawa duk zai wuce kana kawo yan laushi sai ka ga ashe shi ma wannan da ya wuce a zaga-zaga ashe shi ma mugu ne to wannan da suka wuce din su ne mu'mina la fariqa min al-mu'minina kenan yake ta fakanar mauludu bi sadari hadal istihad saboda haka shi abun haihuwa yana zuwa duniya ne a gabar wannan tsarewa ta shida fatara Allah ta'ala lil walidayni ya Allah madaukin sarki ya karanta wa haifa guda biyu ayyukan kare hanan bi maza maza su kwance wannan da baibayi da ke dan ke da zabihi da zabihi da wani yanka ya kunu bida'an ko ya kunu bida'u ya dai zama fansa a gare shi fa idza lam yusba anhu ko fa idza lam yusba anhu idan mahaifi bai yanka wa dan hakika ba tafiya murta hanan bi wannan yaron bai zama karkashin kulawar shekan saboda rashin yanka wanda ya zaka da alaihi salatu wassalam al-gulam mutamin bi akikafi ko wanda yaro abin dinkinarwa ne ko abin tsarewa ne a kulawar shekan da akikar shi fa arihu an hujjama dan haka ku zubar da jinin ta hanyar yanka dabbar akika wa anidu an hul aga sannan ku kawar miki da kazanta shine wannan gashin fa amara bi ilaqati dini sai Allah madaukin sarki ya bada umarni da a zubar da jini anhu a madadin yaron alladhi yaqulu bihi min al-istihad wanda daga nan ne yaron zai samu kubuta daga wancan tsari na shida walau kan al-istihad ya ta'allaqu bil abawayni da a ce tsarewar tsarewar da za ta ginar da yaron ko tsare yaron za a tsare shi ne ta hanyar ceton mahaifin shi ma da yake da kala da annabi in ya zo maganar da cewa ya fa'ariku an kumul jama'a hajama ta abu da annabi da ce ya jama'a in an maku haihuwa ku zubar wa da kanku jini dan kai zaka shiga ciyar yanka in baka yanka ba yaron ba ruwan amma kai ne ba zai ce ta ba kamar da yake fa arifu anhum wa anhu jama bi takan yace jama bi takhlusa ilaykum shafa'atu awladikum dan ku sami ceton ƴaƴan ku gare ku falamma amarana a wani wurin ya sa sanar ma amara duk ɗaya ne bai ba mu da damuwa da miri ne kawai na ko mu ko kawai ne yayin da ya yi umarni ko sanar ma amara na yayin da ya umarce mu da izalatul aza da kawar da gashi wanda shine tsazantar da ke kan yaro amma iri adam wanda ya bayyana a kan shi ko a jikin shi wa irakatin danin dali da kuma zubar da jini wanda yuzilu al'adal batin wanda shi zai kawar da kazanta ta koyi girki halihi ta hanyar dabaibaye wanda shaitan zai mai kaga wata hikima abu biyu aka umarta ya wajen jiran ai dai aski ranar bakwai ko kuma a yanka mai dabba mana ce yin mace aski kawar maki da kazantar zagiri ne yanka maki dabba kuma kawar maki da kazantar batini a kuma yi umarni mu nisanci zahirar ismi wa batinan ya ce kulima da haka za a san an da zalika takalisun lil mawdu'i min al adal baqi wa zahir wannan ayyuka guda biyu su za su tabbatar da kubutar da yaro daga kazanta ta koyi da kazanta ta fili yace wallahu a'lam bi muradihi wa rasulu Allah dai shi ya san me yake nufi da wannan hikima da wannan ibada haka kuma sai a wurin wata wani ke ci ko wuta bai ce to mu kadai muka san me ake nufi ya taka ya bar abun da Allah madaukakin sarki ke kai hikimar ba ta ne ta nan muka kalla sai mu ce waccan fahimtar har yanzu ba za ce ba ta nan ba inda ka ga shi sauran malamai kai su alimin Ahmad ibn Hanbal kuma da yake faɗa a cikin ko malamai ɗalibai suka haka yi su musamman a cikin masa'ilu riwaya ta shi sare ibn Ahmad ibn Hanbal ko riwaya ta Abu Dawud ko kuma musamman cikin ta Kallal kenan Abubakar da Kallal haka ya cikin cewa in ba ibada hakika ba ko ban ne ba zai cika hajiyar ba shi kuma in sai ya dawo ya ce a'a idan uba bai yanka wa yaron shi hakika ba yaron ne zai fara tantana musibar kin yin hakika ta hanyar zai koma makarantar shedan to da kin yin hakika shine school kid na makarantar shedan sama ka dai daga baya kuma ubangiji tun a nan duniya to ke mu iya haɗa maganganun ka shi gaba ɗaya idan uba bai matan shi hakika ba ya cutar da ɗan ta hanyar mayar da shi makarantar shaidan sannan shi ma uban zai cuci tun a nan duniya karamar cutarwa sannan zai haɗa da babbar cuta a lahira saboda ɗan ba zai cece shi ba in ma baka ɗauka saboda bai yanka hakika ba ne ɗan ba zai cece shi ba to kai ka san dai ɗan da ya karatu a makarantar shaidan babu nan yake kan gobe shi ba mutanen kirki ne Allah ke ba izini su yi ceto wannan ba na kirki bane masu imani ne da bin Allah take ba ce to su yi ce to wannan bai da imani da bin Allah kaga sai ya zama kamar maganganu ne ma da yin karfafe su duka in ka haɗa za su fita da sakamakon gaskiya yankan hakika kawai wajibi ne idan kai ka sadaukar wutar kawai kake jira irin na ba ma guje ko ya taka wuta ya ce saurin me kike muna suwa wai me kike gaggawa su da su za su fita to mu muna son yaron in ka kai shi makarantar shaidan ba ba kiwon kaji ba kiwon tantabaru ba da ma kamar shago a buɗe da tafi kalla shi kuma zai zai maka illa to kaga ko dan karye cuce mu dan Allah ka yanka kai kuma ga abin da ke jiran ka na filin alkiyama kuwa duk wanda aka ce yana da wata kafa koya take da zai samu sauki to za ka yi da yake gaggawar ganin ya ci gajiyar kafa za ka kaga in ka tattara sai ka ga maganar shi alhakam da basari kana ta ƙara samun ƙarfi kan cewa yankawa yaron da aka haifa maka hakika wajibi ne sai ka kawai da wannan sakamakon ka sauke wancan wajibi sannan kuma ka ciyar da yaron daɗi ta hanyar tsaftace shi tsafta ta koye da kuma kusa da shedan da kuma kyautata wa al'ummar da kake rayuwa a ciki da kuma yi wa kanka gata a filin alkiyama wanda kuma na san kowa ne zai iya samu duka wa'annan fa'idodin to saboda yake lokaci na ga sai mu kusha nan sai mu tashi fasali na goma sha biyu inda ya fara da jalla walla da kusur da kici Allah ya shafe kuciya na sallah kuma wa bihamdika shirin la ilaha illa anta astaghfiruka